shi duji yake kaga waje ainihin ana jingira ma kunni to in ya gani ne ba ya ce saboda auren su ji da gani nan ma akwai da yake fasara cewa ainihin ji da gani yake su ne su ne manya-manyan hawa su ɗin falamma a hasa isa min hulukura ya ce lamma sami a wara'a annahum ya furu kaga yayin da ya ji ya gani yanzu ya fahimci cewa mutanen da ba za su ba su imani ba sai ce sami a wara'a annahum kafaru ya ce ka zara wahu kummi ana sabi alaihi salam kummi ya karwato da ma'anar a hasa sami a wara'a ya ji ya gani cewa lalle wani ba su imani to kuma an ci ainihin ainihin hissi abin da ya fasara hissi da matsayin wannan hissi guda biyar din nan amma a mafi yawan mafi karfin su shine ainihin ji da gani nan akwai ruwaya a tafsirin kummi din ne wancan na yan yanko ne ce a cikin tafsirin kummi daga imam sabit alaihi salam ya ce kalan ma'asin isa kalan ma'asa isa min wa ai sami'a war'a annakum yakfuruna yaji ya gani yace war khawasu al khams allati qaddaraha Allah fi nas yace kuma hawasi nan hisosin nan guda biyar ne wanda Allah ya kaddara mutane as-sam'u lis-sauti wal basaru lil alwani wat tamyiz wa tamyiza ji ana jingina shi zuwa ga sauti sauti akan ji sauti ne kunne ke ji sauti sannan kuma gani na launuka da mayyaza launuka wa shammu da ma'arafatar arwahi tsayi ba wannatin kuma shaƙa na sanin ƙanshi ko wari don da larabci ra'ayi ake cewa ƙanshi ko wari sai dai ka ce ra'ayatun tsayi ba ko ra'ayatun kariha amma da hausa a nan har hausa ta ɗanɗaran malarabci wannan sai ta ce masa ƙanshi wannan wari an san larabci da mayyaza komi da ma'anansa amma mamaki shaƙa da larabci ra'ayi ake cewa sai da su ce ra'ayatun kariha wari ke ko ra'ayatun tsayi ba ƙanshi ke to ainihin shi kuma shi kuma shaƙa na ana ana ana bambanta ƙanshi ko wari wa zauƙu lid'u ɗanɗano kuma wajen al'um abin da ake ake ci ko sha ake ɗanɗan wata miyiz ha da mayyaze a ce wannan yana da ɗaci ko zaƙi ko bauri ko galimi ko irin wadda suna yin ɗanɗano ne dai wannan su da ma'arfi har wal barin wallin wal hashar da kuma ainihin lamsi taba shi ne filin da ingilishi akwai amma da hausa shi duk ba haushe yana sai ya jini idan ai na ji ka taɓe ne shi yana komai yana ji ne amma da kunne ake ji yawa zuwa a ya maka taɓe ka ko aka soka maka allura me kake yi shu'uri shu'uri kenan akan ce kamar sai shu'uri shine ainihin to ce da baki a washe yana cewa ji ne amma ji ba na kunni ba ji na ainihin jikinka ya jike ji a jika shine shu'uri shine na labs in an taɓe ka to wayannan su ne hawa su guda biyar to da wanne ne isa ya gano cewa ba za su imani ba abin da ya ji da abin da ya gani sai aka ce a hassa amma wannan wannan ƙarin bayanin ma'anan lams nan ban san cewa ko itimalan daga mai sharhin ne ba ko daga mai ruwayan ne ba ya ce rawa ibn abi umair an rajulin an abi abdullah alayhi salam fi qawlihi falamma ahassa isa minhum al-kufra to sai ce ai lamma sami'a wara annahum yakfuru to wani wannan mikilanin shine abinda imam sadiq ya faɗa ko ku hadda ma bayanin ma'anan hawasul hamsu din shi ne ban fahimta ba ko in- idan ma'anan hawasul hams din daga hadisin imam sadiq ne kaga imam sadiq anan yayi ta'arifin hawasul hams wanda tana yi wa wani daga baya ce daga baya ya ga- ya- ya gano kuma menene wannan tsohon tafsiri ne tsohon littafi ne shi shi kansa mai tafsirin ra- ra- ras- rasuwansa lokaci ne mai tsawo daɗaɗɗen labari ne kaga wannan sanin hawasul hams wanda mai yiwa yansu su tam- su ce sun yi tamziyan izin wannan ne shekara kaza sai mu gani mu a wurin mu akwai shi ruwayoyi da reject tuntuni So, maimakon ku ce kun kun ga ga inda yake inda kuka ɗauko sai ku ce kun gano ilimi tamizin hawasul hams yanzu dan adam yana cewa wai akwai wai akwai ma sukan sukan muna magana sukan ce wai kai amfani da sense na shida wasu sun ce akwai na shida wani mutum yana iya gane yana iya shi amma shi ma filin ne yana jin yana iya gane cewa a wani mikirari yake tsakanin shi da ƙasa kamar in ya hau sama misali in yana bene ko yana bacci ne in ya tashi yana tunanin lalle ba a ƙasa yake baccin ba yana tunanin tsakanin shi da ƙasa da nisa to ban sani ba aka batun ya aka aka yi masa allura aka saka shi a jirgin sama aka tashi in ya farka yana bacci zai iya gano a sama yake amma sun ce mutum yana iya gane cewa yana yana nesa da ƙasa wanda yake nufin suna cewa sensi ne shi ma mala Allah na shida to dan adam da ikti shafin abubuwa yake Am- amma ma'anan a hassa ya gano ya fahimta ta yana ya fahimta ta ta ab- zantukan da suke faɗi da ƙulle-ƙullen da suke da abubuwan da ya gani wa'annan mutane an yanke musu hujja akan cewa shi manzo ne daga wajen Allah kuma ya zo musu da gaskiya to amma fa ba ku ba su ba su ko dai ba su fara imani ba to sai yana neman mataimaka ya ce man ansari ilallah wane ne zai taimake ni ya zuwa ga Allah wato yana yana yana cewa har na yansuru na ke yake cewa da wanda imam ya yi a falalin daji ba a sami mai an sa masa ba illa kalila wanda ke cewa duk wanda ya je wa iya din muna kiran waye mai taimako bai taimaka mana ba to in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada ba zai fita haka wanda ya- ya zauna ya ga ana ka- an- ana kawar da mu to sai sai- sai- sai isa alaihi salam ya ce man ansari ilallah waye mai taimako na ya zuwa ga Allah nan ya ce ainihin mu'minuna ladina yansuruna dinallah wa yuhamuna an ina mu'minai wanda za su taimaki addinin Allah su kare shi Ah, Allah ta'ala mai iko ne kan ya mai da mutane mu'minai inda ya so ma da bai yi ka- kafiri a cikin mutane ba kamar yadda ya mala'iku ba kafiri a cikinsu to amma su mutane ana gwada su har annabawa gwada su ake ana gwada annabawa da mutane ana ga- gwada mutane da annabawa saboda haka annabi in ya zo ba yana nufin tun da shi annabi ne kawai sai ya ce imanau sai dubi mutane gungo ce imanau sai su imanance sai ce wa'yan nan ma imanau kawai sai su imanance kawai sai duk abin shi ɗuru ba a gwaji ne an gwada shi da su an gwada su da shi yanzu ya zo ya bayyana musu gaskiya za su za su gane hakanan ne su imani su bi ko za su kangare wannan ruwansu shi kuma zai daure ya ci gaba da isar da saƙo an imani ko ba a yi ba shi kuma wannan shi kuma nasa to tambaya akwai annabin da ya taɓa felin akwai annabin da ya taɓa ka- gaza wajen isar da saƙo a duk annabawa sun yi ai iyan nasu to mutane fa akwai mutanen da duk suka ansa ma annabi aka- annabi ya zo ya kira suka ce yawa gaskiyanka wallahi dama mun mun san dai kai abubuwa sun zugi bice mu dama muna neman canji alhamdulillah Allah ya turo ka canji ya zo ka taba je an taba yin haka nan duk suna kuka suna kuka an macece yazo sai su kai kai kai kai wallahi wannan zai samu a rigima ba a taba samun mutane sun ansa ma annabi ba sam a tarihi sai su ce sam da ma za su ce ba za- an ƙi ansa ne sai su ce ƙarya yake kuma sai su nemi su kashe shi to kaga a nan su ne al'ummu ne ke samun rukushi ba annabawa ba su annabawa sun yi nasara wajen ƙera da sako amma al'ummu duk sun sami rukushi wajen ƙin karɓar sako illa ƙalilan da suka karɓa suka yi nasara saboda haka tun da gwaji ne ana gwada mutum ne wato yana nufin lazim ne mutane su za su su kare ba addini sai yi kansa ba wanzu mutane yanzu masu cewa ai Allah ne ya saba ai zai kansa to amma kai amma yana gwada ka ne kun ji an ce an jarrabu mala'iku da wannan ne ba a jarrabu ku mutane ana gwada ku ne saboda ku za ku tashi ku kara addini saboda kaga ya ce man ansari ilallah wato su waye wanda su taimake ne zuwa ga Allah wa su waye muminan da za su zo su ba da gudunmuwansu su ba da rayukansu da dukiyoyinsu da lokutansu ganin wannan addini ya isa ga mutane kuma an karbe shi an kare shi duk mutanen da su imani ba za su za su kokari su yi mai za su kawar da shi ne babban abin da su yi kuma shine mene su kashe annabi to su za su zo su kare annabi su kare da'awansa to sai aka ce ƙalar hawariyuna na hannu ansarullah sai hawariyun hawariyawa suka ce mu ne mataimakan Allah wato kun ga wato mu ne masu taimakon addinin Allah ma'anan taimakon Allah taimakon addinin Allah yawa wanda ya taimaki annabin Allah ya taimaki addinin Allah shine ya taimaki Allah amma in ba ka ba Allah baya bukatun taimako ai yana bukatar taimako to bilhassali ma in mutum ya taimaki annabin allah ya taimaki addinin allah tambaya wa ya taimaka kansa ya taimaka dun imam hussein alaihissalam in ya aika mutum yana kiran shi yakan ce masa khuz nasibaka min nusratina khuz nasibaka min nusratina dauki rabonka na taimakon mu wato in ka zo ka bada gudunmuwanka ka ce cikarka ne domin tsiran ka gobe kiyama a wannan taimakon ne saboda haka taimakon addinin Allah shine ma'anan taimakon Allah Allah kun ba mawukaci ne ga taimako ba shi yasa mai zama ma'anan taimakon Allah taimakon addininsa amma da yake ya sa a matsayin gwaji bai saukar da addininsa kawai ya zama da kumfa yake biyuwa ba ya aiko annabi yana gwada mutane ko su amsa ko su ki ko su jefe shi da abubuwa kai ma ko su kashe shi an kashe ma annabawa ba don an gagara Allah ba amma tun da haka mutanen suka so shi ke in ya in ya kyale sai ya kyale a kashe shi in kun bai so a kashe shi ba zai kasu ba amma su sun yi hasara to kaga to sai hawariyun su ne ne hawariyun an ce hawariyawa waɗannan kinaya ne ga waɗansu mutane keɓantattun keɓantattu waɗanda suka bi isa a ruwaya an nuna cewa isa ya zaɓe su daga cikin wanda suka an samu shi ya zaɓi wa'yansu mutane guda goma sha biyu ana ce musu hawariyun me ya ma'anan hawariyun a nan ya ce warin rajul halisatahu minal halisatahu ko in an ce ba mutum ko ai wannan hawariyawansa ne to ma'anan keɓantattun sa ke kalman ta fito ne daga hur me ma'anan hur hur shine fari pat albayadu khalis shine hur daga na ake ake hurul in hur da yana nufin fari ne amma ba kowane fari ake ce masa hur ba sai farin ya fi ya fi kashar tsintsan fari shine ake ce masa hur to me daga nan tun da hur abu ne fes fari kwal kwal kwal to idan mutum ya zama naka ne wanda ka amince masa sirrin zaka ga sai ka ce ai huri na daga nan aka samu kalmar ho an akwai fasara nan na gani dan bayani wannan akwai nan ya ce a wuyin habar riba wannan kuma a cikin ilar shara'i na sheikh saduk sun yi kama duk ma'anan su a cikin ilal shari'a na ibn babawai sheikh saduk kenan ya kawo isnadi haddasa na plan plan da tsawon isnadi da ya ce daga alhassan bin fudal daga babansa ya ce baban nasa ya ce na ce ma abul hassan rada lima sunniyar hawariyun hawariyin me yasa aka ce hawariyun hawa hawa me yasa aka kira aka kira su hawariyawa kala amma inda nasi fa'unnahum sammu hawariyi sammu hawariyin li'annahum kanu qassarin yukhallisuna thiyaba min al-wasl bil-ghusl yace amma wajen mutane wajen amawa suna cewa ma'anan harwariyin shine eh, ana ce musu haka nan ne saboda suna an kira su an kira an an kira su hawariyin ko kuma sunnu eh an kira su hawariyin ne saboda su kasari ne masu wanki masu ma- ma'aikatan haka suke cewa masu wanki da guba ba suka wanke kaya fesfes su fitar da shi daga dau azanta sai ana ce masu hawariyin don da yawa za ka in ka duba mutane mutane za ka ce ai asalin su ai masu wanki ne." wato suna nuna cewa kamar ba waɗansu manyan mutane ne a zamanin su ko manyan malamai ba ainihin ko za a a- a- a- a- al'umma su wane ne masu wanki da guga hakimai ko manya-manyan attajirai wa'yansu mutane mutane ne mutawa da in don sana'a ne wanda yake sassauƙa haka ko da ma kana da yin kana da mashina don akwai masu yi da- da injuna amma duk da haka dai sana'a ce sassauƙa wani jarin billions ne ba dan karamin jari ne to kaga wato kenan yana nufin wato tal, ma'ana talakawa ne wa'annan to zai ba mutane sa basara cewa ai ai wanda suka bi isa haw- hawari ne wato yan wanki oh Allah to yace am a wajen mutane haka suke ce a ama haka suke ce to amma wajen mu fa yace wa- amma eh, y- y- eh, wa huwa ismun mushtaq min al khubzil hawari ai ce ainihin sunan ainihin kiran su hawari kuma suna da aka kirkiro daga aka tsago shi daga khubzul hawari domin ainihin khubz gurasa akan yi ne da alkama akan garin alkama kuma fari ne sai a kwaba garin sai a yi to daga nan ne sai ana sai aka samu kalma sai ana ce ma abu fari haka to sai zama kuma mai tsabtace abu ya fita fes sai ma ana ce mishi haka sai ana ce ma ainihin a- ana ce musu kasari masu wanki ba ana ce musu kasari ana kuma ce musu hawari to sai ce wannan sai ama suka ɗauka ma'anan hawari ne kenan ya ce wa amma inda na وسمي الحواريين حواريين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب وبالوعظ والتذكير هو التذكر جاء ما ورم ما وجع أهل البيت كده با ما أنسى ما سوين كده ما أنسى شيني an ambace su hawari ne saboda su masu ikhlasi ne tsarkake niyya a kansu da kuma ikhlasi tsakaninsu da sauran mutane fi sabilillah suke abin su tsakaninsu da Allah a zuciyarsu tsakaninsu da Allah wajen bauta masa da kuma tsakaninsu da sauran mutane kuma su ma- masu tsabtatattu ne tunda ba tsabta ne wannan sai suka ce tsabta daga wanke tuba daga kazanta sai ce to su tsabtattu ne min ausahin zunu daga daudan zunubai wato kaga ba su ba su safe bil wa'adi suna yin wannan kuma da wa'adi wa tadhakkur da tunatarwa kaga su tsab komai na- wato nasu komai in aka ce mutum wannan komai nasu tsab ko aka ce gashi nan fes to ai kaga ya danganta da me ake nufi fes a jikinsa da suturansa ko kuma fes har a zuciyarsa da ayyukansa da kyakkyawan aniyansa ka san mutum yana iya zama fes a a riga ko rigansa fes jikinsa fes rigansa fes ya har ya sa turaye yana kanshi amma yana da bakar zuciya to kaga fes a jiki kenan azanta kuma a zuciya to wanda ya- wanda fes wanda ya zama fes a zuciya ya ya kamata jikinsa ya kasance da kazanta shi ma fes sai haka ya kamata ya zama fes fes fes fes ko ta ko ina ke to su haka suke su wa'annan mutane to kaga ma'anan hawariyun ma'anansa wato ainihin eh, tsabtatattu wanda suke fes fes fes a zukatansu tsakaninsu da allah da tsakaninsu da mutane to a ruwa ya nuna cewa su- a cikin sa- sahabban isa alaihi salam shi da kansa ya zaɓi mutum goma sha biyu a wani ruwaya ne ya ce ainihin a wani ruwaya a wajen imam radadin alaihi salam ya ce kanu ithna ashar rajula ya ce su su goma sha biyu ne in a wani ruwan kuma kana afdaluhum alamuhum aluka wanda ya fi su ilmi ya fi su ban fifiko shine mai suna aluka su goma sha biyu ne a ruwa ya nuna cewa shi isa ya zaɓe su a cikin sabansa su ne suka zama zaɓaɓɓu to a ranar su keɓantattunsa mutum goma sha biyu su ya aminta masu su goma sha biyu nan to kuma akwai waɗansu mabiya wanda ba su kai mustawan hawariyin ba kamar yadda zai zo a wani karatu za mu karanta cewa kowane annabi yana da hawariyin manzon nan sallallahu alaihi wa yana da hawariyin akwai hawariyin ɗin annabi kuma amirul mumin shi ma yana da hawariyin imam hassan yana da hawariyin imam hussein yana da hawariyin kowane yana da hawariyin har sahibul asir wa zaman yana da hawariyin kowane yana da hawariyin hawariyin din wani ya kamfi na wani yawa to wanda su sune keɓantattu ba marjarudin wanda suka gan shi duka ba kamar yadda ama suka ce dole suka ga annabi duk gaba ɗayansu duk sunansu sabon kowa ya jariri ne aka ɗaga wai annabi ya hango shi wasu sunan shi sahabi kuma duk gaba ɗayan su radiyallahu anhu ajma'i duk zababbu ne da mujarradin ya gan su ko sun gan shi to hawariyin ko zababbun zababbu ne zababbun zababbu ne amma na san wannan wannan irin abin da aka yi ma annabi inda za a yi ma sarkin musulmi ba za a yadda ba da za ka je fadan sarki a ce kai menene ka ce ku ce mu zo ganin shi ne suna na audu audu ne daga ina ya ce ina sai da taba ne a kaso ai ai ni sahabin shi ne na zo gani na zo gani na ina sahabin sa nake za su kore shi ko ne bare ba ci ba su ce musu sahabbai ba amma na annabi suka ci dole ganin shi sahabi hawariyin ke bartattun mutane ne wato ma'aisu a wurinsu wato sahabi yana nufin wanda ya abuce ka ke aboki kenan wato abokanan kowa da ya zamani na tabbatar wanda zamani da duk wani sarki ba da su zama zai duk abokanan shi ko duk abokanan sa ne wuce duk suna lafiya zaki duk abokanan sa to shi kenan ra'ayi anan wannan hawariyin dai guda goma sha biyu ne shi ma hawariyin ɗin annabi ba su kai ma sha biyu ba na ina amirin bin suwan da su kai sha biyu a wani karatu za mu ka hadda sunayen hawari ɗin kowa ne a wani wurin za mu karanta ba a nan ba to sai su hawari ne suka ce na hannu ansarullah su sun sallama suka ce to wato mun ba da ranmu da dukiyarmu da lokacinmu wajen sai dai yi kenan mun dai mun sallama wajen taimakon addinin allah amanna billah washar bi anna muslimin mun imani da Allah ya mana shaida akan cewa mu musulmi ne in ji hawari mun imani da Allah ya mana shaida akan cewa mu musulmi ne a baya mun karanta kalmar mun sha bayani kan ma'anan musulmi a yau in aka ce musulmi an tsuke ma'anansa an tsuke ma'anar kalmar in aka ce musulmi ne sai an ɗauka musulmi wasu al'umma ne daban su ne musulmi wanda suka yarda da annabi muhammadu sun mata kokari su kira mu muhammadawa mun kiyarda ne aka yi ta fafatawa da su da ƙarshe sun gaji sun bari saboda su suna kiran kansu masihiyawa da ingilishi suna kiran kansu christians daga christ to su kuma yahudu sun sama addininsu suna daga daular suka ce su ne yahudawa daga yahud yahuda din nan ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yakubu ne ɗaya daga cikin ƙabilolinsu ne to sai suka maishe shi sunan ƙabilan da suka kafa daula da wannan sai suka ce shi ne sunan addini yanzu sunan addinin ƙabilansu shi kuma shi kuma addinin wanda suka bi almasihu shi kuma sunan addinin masihanci sunansu masihiyawa to da suka zo wajen al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sai suka kokari su kira su muhammadawa so suka kiyarda suka ce ba ba muhammadawa ne sunan sunan musulmi to kalmar musulmi din yana nufin wanda suka mi kauya ne saboda haka duk kowa da kowa wanda ya bi kowane annabi da ya gabata kafin wannan mazo da wanda suka bi wannan mazo duk sunan su musulmi kaga anan sun ce mu musulmi ne ma'ana wanda muka sa yanzu an muka ce su musulmi sai mutum ya mana wani gaba musulmi saboda ya tsoke ma'anan musulmi ɗin domin in kuka ce mana addini yana bin sunan annabi ne sai mu ce muku to wanda suka bi annabi ibrahim me ya sunan addinin su ibrahimanci su kuma ibrahimawa wanda suka wanda suka bi annabi no su kuma menene addinin su nuhanci su kuma nuhawa wanda suka bi annabi ilyas ilyasawa suna ilyasanci wanda suka bi yusha'awa yusha'anci idris idarasawa idris furanci hasha duk gaba ɗayan addini a wajen allah inna dina inda lahil islam addini a wajen allah shine islam mu ƙauye kawai sun suka ce mu musulmi ne nan mashir yana cewa ainihin hada dalilu ala anna anna islam alqur'ani huwa dinullah منذ وجد والى ما لا نهايه wannan dalili ne na cewa addini a islahin qur'ani a lugar qur'ani islam shine addinin Allah tun daga farko har ya zuwa ba'iya Allah ta'ala yana da addini kwara ɗaya ne sunansa islam shine addinin kowane annabi za ka sai suka ce to mu musulmi ne ma'ana mun sallama mun bi yi mana shaida mun imani da allah kuma mun sallama su in ji hawariyin ke to yanzu isa ya samu mataimaka amma kalila waɗanda suka tsaya kyam sai dai bayan baransu kuma kamar yadda kisa ya zo a wani hali za mu karanta cewa cikinsu daga wanda aka kona da rai sai wanda aka sa zarto aka yanka sai wanda aka bizne shi da ransa haka nan aka yi duk hawari sai wanda ya ɓace a dokan daji ba a gan shi ba samsam har ya rasu aka tsinci gawansa haka nan duk ba wanda aka kyale haka ma hawari din manzan Allah haka aka yi musu haka ma hawari din amirun haka aka yi musu haka hawari din hasan haka aka yi musu haka ma hawari din hussein haka aka yi musu sunna kenan suka ce washhad da anna musulmi ne ce kun shahidan lana inda Allah yawmal qiyamah hina yashhadu rasulu liqaumihim wa alayhi ya ce wa ma'ana ka yi mana shaida muni gobe kiyama a wajen ubangijin ka yi mana shaida wato sun ce mashi wani manzo isa ya musu shaida a kan su sallam an ce bayan yakin uhud da manzo Allah ya bizne sahabbansa da aka kashe a filin uhud tunda akwai ba'adinsu da aka dawo da su gida wasu da raguwar rai suka cika aka bizne a baki wanda aka bizne a urdu sai ce ku ne muku shaida akan kun cika da imani sai wani ya tambaye shi ya ce mu fa ai mu ma mun yarda da Allah kamar yadda suka yarda mun yarda da kai annabi ne kamar yadda suka yarda ku muna sallah sai ya ce ku ban san abin da za ku haddasa bayana ba wannan yana cikin a cikin littattafan mutane akwai shi a cikin sayi tsayin hadisin su cewa manzala kaga kaga shaida manzala ya shaida ga waɗannan akan imanin suka tsaya kyan wajen kare manzan Allah har har suka ba da ransu don manufan wannan gangami shine a zo a kashe annabi to sai suka suka tara da ransu suka kare shi kaga su ne sai manzo Allah wajen bizu ce ku na yi shaida akwai to wayannan muhawarin suna cewa to yi mana shaida suna cewa annabi isa yi mana shaida cewa mu mu musulmi ne mun sallama ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين suka kuma ji alaihi salatu wa Allah bayan sun ce mashi manzon ya musu shaida sai suka ce kuma ya ubangijin ya Allah mun yi imani da abin da ka saukar kuma mun bi manzo manzo a nan wane ne isa almasihu mun bi isa almasihu waktubna ma shahidin rubuta mu a cikin wanda a cikin shaidu wanda aka yi musu shaida cewa lalle da gaske ne sun yi imani sun tsaya kyam sun kara manzo su da addinin su to isa alaihi salam ya sami mataimaka ke ya samu inda suka tsaya kyam akan sai dai bayan ransu to amma makiya ba su sadura ba sai suka shiga kulli wa makarun makaran wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir sai suka yi makirci kuma Allah ya yi sakamakon makirci ana cewa makaru kulli kenan makir ma cewa makirci da Hausawa to a kullu wani a wani shirye-shirye na duk lokacin da an ce makaru an shirya mummuna abu aka ce an yi makaru an kulla mummuna abu wato wani makaro su suka yi suka yi suka yi mitin suka ce gaskiyar magana shine ba yadda za mu yi tsira daga isa din in ba kashe shi akai saboda abin nan da yake duk mutane za su fitinu a nasu zafan ba a nasu kalamun ba duk mutane za su bi shi kuma a tsakaninsu tsakankaninsu abin da suke faɗa a waje da ban abin da suke faɗa ya so su da a ya so su a ce to kun gane wannan ba isan ba da gaske ne ba lalle Allah ba ya aiko shi kuma wallahi in aka kyale shi duk mutane za su bi shi kuma mu ne manyan malamai kuma za a koma tukun yanzu yana nufin mu koma mu shiga koyon alo an baki buɗe waza bayan mu ne manya manyan malamai mu ake biye ake bin ana ba mu ushira ushiri su a wurin sa ana duk abin da ka mallaka za ka ɗauki ɗaya bisa goma ka kai manya-manyan malaman su sun ginu daram akwai hamshakan gine-gine akwai manya-manyan abu akwai abin nan taska dinarori an ajiye dukiyoyi ana ta abin nan kuma suna ta wa'azi suna ta wa'azi cewa duk abinda ka mallaka dole ka ba Allah ko shiri kuma in shanu goma ne na Allah ɗaya ne to kuma in za ka kawo ma Allah kar ka kawo ƙanjaman miya don Allah ya su man da ka ɓoye mani ne ke wazi dole ka a kawo wanda ta koshi sosai to dama da galibin malamu ma dama za ka ga tamamin kamar waɗansu waɗansu manyan malamai a in sun zauna a kan mota sai ta yi musu to sai ga addini sai yi ya zo isa ya zo da addini sai ga mu'ujizozi yana nuna wanda ka tabbatar wani daga allah mutane ana biye da shi wasu ko har da ma wasu ba domin wasu suna son su bi addinin shi ba amma suna son su amfana har da su rumawa har da janar roma akwai wani janar ɗin roma da ya ƙoƙarin ya ga isa ya ce ya na na san ban cancanci ka je gidana ba amma na san ina da yaro wanda yake shi kenan mini ba ɗana ba ne amma yana riƙe shi kamar ɗa gashi yana yin rashin lafiya zai rasu na san addu'an kama kawai anan ya wadace shi ba sai maka je sai ce kun ga wannan imanin sa mafi ya mafi yawan yawan yahuda wannan su ka yanzu imanin wannan yahuda shi kuma shi kuma kafiri ne barumi yana bautan gumaka shi ya yarda cewa in isa ya addu'a zai sai ya ce mishi ka koma ya wani ko kuma kuma sa mishi ya wani to ka gani to wani koda bai wa'in suka koda ma bai baya bi shi ba amma yana son ya amfana don haka masu sai zama rumawan masu fi tausayawa amma malaman yahudu ina rumawan da suke bautan gumaka sai suka fi tausayawa fiye da su malaman yahuda suka ce in ba an kashe shi ba ba za a zauna lafiya duk za a bi shi kuma suka zo cikin jama'a su to wani ya fito da yana taimako dabo yana ta wani su dabar ko kuma kun bi shi ɗuma mahaukatan kawai mu da muka san attaura tuntun a masallaci ma muka girma muka yi karatu wani yaro ya fito kawai a san ma inda wajen waye karatu ba kawai yana duk yana da bukuna biyu da shi ya ce to mini abin yi ce wala in ba kashe shi aka yi ba to shi ne makar da suka yi sun ƙulla su kashe isa ne wa makar Allah Allah shi ma ya nasa makaro ɗin to amma Allah baya makaro tun da makar mummuna abu ne Allah baya mummuna abu ma'ana ya sakanta masu da mummunan ƙullinsu da suka yi mummunan ƙulli sai Allah ya tsamar da isa daga mummunan ƙullinsu ya yi masu wani iri kuma abu wanda ya koma kansu wato ma'ana ya musu sakamako na kunni don ba a cewa Allah ya makirci ba za ka ce sun yi makirci Allah ya makirci ba zai zama ba hikima a ciki ainihin da suka yi makirci sai Allah ta'ala ya maganin makircinsu shi ne ma'anan wa makarar ne ce sama ma'ada wa isa min bani isra'ila alagtiyali isa wa qatlihi ainihin su bani isra'il makiyan isa daga cikin bani isra'il suka tsaya kyam akan cewa sai dai su kashe isa haifu la hirata wala wasirata lil ikhlas minhu illa bi hadha sabil saboda ba wata hanya za su tsira daga gare shi in ba ta wannan hanya in dai ba kashe ya zama kuma yanzu su nan da suka zama suke gona akan addini a ce ai wannan kawai masu ci da addini to kaga yanzu su suka ga cewa to lalle in ba ya in ba an kashe shi bane su ba su tsira hanya guda kawai da su tsira daga gare shi ne su kashe shi to shine Allah ta'ala shi kuma sai musu ya magana ya magana makirce su wa makarallah sai ce ai abtalallahu makara haula'i yawa Allah ya bata makircin waɗannan an fahimta ai ba za ka ce allah ya makirci ba suka yi makirci allah ya maganin makircinsu wa aqabahum bi qabil makirin al-mutali ya musu ukuba da ukuban masu makirci masu kulle kulle wanda suke shirye shirye mugun abu sai musu sakamakon irin shi waje ala isa biman jatin min makarin ya sanya isa a matsera daga makircinsu wato ya tsamar da isa daga makircinsu ya mai da mummunan kullinsu a kansu shi ne ma'anan makararra wallahu khairul makirin allah kuma ya fi kowa iya maganin makirci ba ya fi kowa iya makirci wato idan makirai suka shirya makaru to in allah ta'ala ya warware makaru din ba sa gane ma ya warware kamar yadda ya a kes din isa sai ya zama sun so su kashe isa fi'ilan ku sai suka samu wani mutum suka ko kashe suka yi ta dariya hina rafa isa wa alƙashi fahu alaman ƙasa da iktiyalahu hatta kuti da badala minhu kamar watkul ama ya ce yadda allah ya maganin makircin nasu shine inda ya ɗaukaka isa ya jefa sifan isa a kan wanda ya nufin neman a kashe shi sai ya zama shi aka kashe a maimakon shi kamar yadda ama suka rawaito duk ama haka suka rawaito amma amma wannan wannan ruwayan a wajen wanda ake ce masihawan yanzu ba za ka samu wannan ba akwai ruwaya guda biyu dangane da al'amarin wane ne aka kashe a madadin isa wata ruwaya tana cewa wanda ya je ya nuna masu isa a kashi shi ne allah ya ɗaukaka isa ya maida masa siffan isa sai suka kama shi suka je suka kashi su suka yi ta wannan izgin amma allah ya tsamar da isa daga wannan wannan akwai ruwa wannan ruwayan karfa da kuma kamar da ce rawar ama har ma a ba'adin ruwayoyin kiristoci din wanda ke ko da yanke yanzu officially ba su yarda da wannan ba amma a wajensu aka samu don to akwai wata ruwayan kuma ta daban wanda take cewa shi isa alaihissalam ya gaya musu ne cewa za a zo masu neman kashe za su kuma za su nemi su kama shi su kashe wane ne zai sadaukar da ransa ya ce a cikin ku cikin hawari waye zai sadaukar da ransa ya ba a jefa mashi sifa dina shi a kashe a madadina sai ɗaya daga cikin su ya ce ni wani mumini mai ihim sai aka sai ya ceci isa da nasa ran sai aka aka ɗaukaka isa da ransa sai aka kafa masa siffansa to wannan ya nuna shi wanda suka kashe mutumin kirki ke wayannan bashin guda biyu za mu iya cewa duk akwai ruwayoyin illa ya kamun wannan ne ba zai zama wannan duk ba su zama biyu a lokaci guda sai dai masana sukan zauna su yi abin sukan sukan sasanta al'amari in suka zo sai su warware shi ta wata hanya su ce ta kaza ta kaza su warware to kila expert su warware wannan in suka zauna suka yi amma wani abin da kamar da ce wannan ama abin da suka ce kenan wanda ya je ya nuna musu isa shi aka jefa masa sifar isa wanda ya je ya nuna musu isa su kashe sai allah ya ɗaukaka isa ya jefa masa sifarsa sai suka kama shi wannan kuma ruwan yana cewa ɗaya daga cikin sabansa ne masu ikhlasi ko ce hawari ne hawari ya fi sahabi shi ne ya yarda ya sadaukar da ransa shi aka samu shi sifari a cikin tafsirin imam imam askari alaihi salam a wani wuri mu ya wuce a baya amma akan amma wannan da yake tafsirin imam bai kammala bayan su wurare aka samu amma a cikin tafsirin bakara an yi magana kan abuwa da daman gaske a tafsirin bakara da yake an samu da bakara ma ba duk cikanta aka samu akwai ayoyin da ba a samu mai yiwa wata rana a gano wasu gidajen ilimi to amma a cikin tafsirin man ya kawo ruwaya cewa ainihin ɗaya daga cikin keɓantattunsa ne ya ce waye a cikin ku zai sadaukar da ransa ya zama yana da daraja ɗaya da ni a ranar lahira sai ɗaya daga cinsu ya ce shi ya ce bin kuma fairu kashi nake ce wal makaru min haizu innahu fil asali hila ya jirbu bi hagairuhu ila madarra la yusnaru ila Allah ta'ala illa ala sabilil muqabala wal izdiwaji aw bi ma'anar majazi ya ce makaru a ma'anansa yana nufin a asalinsa yana nufin dibara wanda zai kawo cutuwa ga wani wata dibara za a shirya ta kai ga cuta ga wani ita ake ce ma makaru to in haka nan ne wannan ba za a jingina wa Allah ba ba za a ce Allah ya makaru ba kaga ba za a ce yayi wani dibaran yayi wani abu wanda zai kai ga cutuwa ga wani ko yau sai dai a ta fuskacin mukabala da izdiwaji ma'ana kamar ana nuna cewa su sun yi makaro Allah ma ya musu ma'ana ya musu sakamakon makaro su kaga anan ya ko kuma ta fuskacin majazi an alkalma din tun da yake ainihin makaro ga abin da yake nufi a majazan sai aka ce to Allah ma ya musu makaro ma'ana ya sakarta musu shi ma ya yi wani abu da ya kama da wanda suke yi wato su suka yi su sun shirya wani shiri ne wanda zai koma ga cuta gare su ga wani su kai sai kuma allah ta'ala ya shirya abin ya juya shi ya koma cutan ya koma kansu to kaga ta fuskacin mukabala ke da iziwaji ba ta fuskacin ma'anansa na hakika ba kamar yadda ya gabata a maganar imam rada alaihi salam yana akan cewa to ainihin makaru a nan yana nufin sakawiyar sakamakon makaru wallah khairu makirin ya ce akawawun makar su da suka yi to allah ya fi su iya kulle wato sakamakon kulle juya al'amarin kulle ya zagare su sai ya zama ya tsamar ya kwaci wanda suka yi makulli din ya juyar da ikabin shi a kansu ta inda ba su tsammani to yaye wannan shine magana ta gaba na so in karanto muku ruwayan cikakkiya wanda ta kawo cewa haka din ne maimakon kawo muku da ka haka nan cewa akwai wani da suna cewa wani ne daga cikin hawarin ɗin isa shi yin abin da na karanta akwai a cikin uyun ahbar rida fadin imam rida cikin aibin da faɗa yanzu na ma'anan makar ɗin shi kuma anan yana cewa inna la azza wa jalla la yasharu wa la yastahzi'u wa la yamkuru wa la yuhadu Allah ta'ala baya yin izgiri baya yin sukuriya yes yes baya baya izgiri ba kuma baya makaru baya kulli hadi'a ya wadara walakin nahu azza wa jalla yujazihim jaza as-sukhriya wa jaza al-istiza wa jaza al-makr wal hadi'a Allah yana musu sakamako sakamakon izgili da makirci da yaudara idan aka ce sun yi yaudara Allah ya musu yaudara ma'ana Allah ya musu sakamako na yaudara ba ya yaudara ta'ala Allah amma ya kuru zalimuna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka bebeshin abin da azalumai suke cewa faɗi ne babban faɗi har a yanzu ba kana sauran masu ƙwayar su tafi suna cewa wai ana ce mutane suna cewa Allah ba ka tsashi ya ce ya yi ce wannan ce irin magana ce wai ga shi na ce alƙwani Allah ce ka ko a koje wani gaya mai yace ma wani yana cikin tafsirin da ake wani ya ce wai ana cewa annaba masu to ai gashi na Allah ce sun yi zunubi ba su ne kenan tun da ana ne ce haka ma wani ce ba doka na cewa Allah baya da hannu ba da aiki ce yana da yana da yana da hannu yadda Allah ai gashi ne ya ce nan shi ya faɗa kuma hadisin annabi ce yana da kafa yana take da hannu ko ba faru ko ba zaka zaka ce baya da hannu ba ba shi kuma an faɗa ce to in na farko dai al'adda ya faka faɗa alƙur'ani ka je wajen waɗanda aka gwama alƙur'anin da su ka ji ma'ana wannan abin da ke nuna imam riga yana cikin wanda manzo Allah ya bada labarin shi kafin zuwansa yana cewa alim din ahlul bait masanin ahlul bait ka je wajen wanda aka ce a nemi tafsiri a wajen su ka ji suya suka fassa ba ka ce kai ka iya larabci ka fassara ba da ka ake fassara alƙur'ani kuma a kalmomi bisa al'adatan an san muna da kalma tana ɗaukan ma'anoni akwai ma'anan da ake ce masa majazi akwai hakika kalma tana gafin tana da ma'ananta sai a ɗauke ta a wani wuri sai ta ma'ana da ba kun ga yanzu wannan akwai wani harshe kun ga rawani muna abin da ake kanan da dawa aka kyallan da ake kanan ana ce masa rawani amma in ka magini sai ka ji a ce ai na kai rawani to da Allah kyalle ne ya je samu kanan da dama gininsa sai ka yi kuma magini shi ma yana da doki wannan dokin ya ya haushi ya sufani shi ce dokin kofa ya ka yi karo da doki ne a ya karo da doki ne ya faɗi sai ka ce doki ya ka yi dai karo da doki sai dai doki ya banke shi to is an ɗauko kalman dokin ne aka sa a wani wuri saboda haka haka nan kalmomi suke aka ɗauke su a ba su wasu ma'anoni saboda haka in aka ɗauki kalma alƙur'ani aka yi magana da ita sai ka ce me take nufi wa za ka tambaya na tambaya ne wanda suka iya ruga wanda annabi yake ku nemi fassara wajen su fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun su suka tambaye kowa banda ahlal zikr sai kuma ta yi dauki alƙur'ani ya faɗi abin da nan zai ga dama to kun ga yanayin shi cewa to kaga ba a jingina ma Allah wannan a ce a ce a ce a ce nan da nasi yake cewa ma'anansa yujazihim jaza as-sukhriya wa jaza al-istizai wa jaza al makar wal khadi'a kaman Allah yastahzi'u minhu Allah ba istizai ma'ana yana musu jaza'in istizai haka nan makaru wa makar Allah Allah baya makirci e ma'ana ya musu jaza'in makirci haka kuma an kaga wani wuri an ce an izgili shi mai Allah ya izgili da su to bayan nufin ya izgili bai na nufin ya musu sakamako domin ainihin wa'annan sufofi ne na abin zargi kuma Allah ta'ala ba a jingina masa wani ta'ala Allah amma ya kulu zalimin ƙudurar kabira na sauka muku ruwayan da ta ambaci bil'ahas wani daga cikinsu ne da ya ce na sadaukar da kai in ka muku a ruwaya ba da ka ba yau ga ruwaya a cikin tafsirin ƙummi da isnadinsa daga hamran bin a'ayan daga abi ja'far alaihi salam ya ce isa alaihi salam ya yi wa asabansa alkawari a wani dare sai suka da su haɗu sai suka haɗu da yamma su goma sha biyu ne maza sai ya shiga da su wani gida wanda ya fito musu da ido na ruwa daga wani zawuya na gidan wani wani ɗaki kenan sai da zawuyan wani kwana kusurwa kenan sai fito da ruwa sai suka ga ya zuba a kansa kamar ya wanke kai sai ce masa ya ce da su inna laha auha ilayya annahu rafi'i ilayhi sa'a sa'a Allah ya mun wahayi cewa a wannan sa'a zai daga ni zuwa sama wa mutahhiri min al-yahud zai tsarkake ni daga yahud daga wato tsamar da ni daga kullun su fa ayyukum yurqa alaihi shibhi fayukutar waya su rabu waya kunu ma'ifi darajati wanne ne a cikinku zai yadda a jefa masa sifa ɗina kamar nuna a kashe shi a tsire shi ya zama yana tare da ni a darajata a ranar lahir faƙada shabin minhu wani matashi a cikinsu sai ya ce ana yaro Allah ni ne yaro Allah faƙala fa'anta huwata to kai ne wannan za ma an ce mashi wani su zai wannan sai ce to kai ne ke faƙala lahum isa inna minkum laman ya kurbi ya kurbi qabla an yasbiha ithna asharata kafa amma yace a cikin ku akwai wanda zai kafirce mini kafircewa goma sha biyu kafin gari ya waye wanda yake nufin cikin hawarin din akwai akwai baragun guda ɗaya cikin su sha biyu akwai wanda shi ya fanta wai ya zuba to kaga wannan a wannan ruwa ya nuna ba shi wannan da ya ce ya ba da ransa ya sami sifan isa ba shi ne kun fadararren ba amma a wannan ruwa an ce shi ne fadararren sai ya ce a cikin ku akwai wanda zai kafirce mini kafin gari ya waye kafircewa goma sha biyu sai wani daga cikin su ya ce an huwa ya nabi Allah ko ni ne ya annabin Allah fa qala Isa atahissu fi bi nafsika atahissu bi bidhalika fi nafsika bal takun huwa kana jin haka na naka to kai ka zama shi ثم قال لهم عيسى سنة عيسى عليه السلام يقول لسو أما إنكم ستفرقون بعدي على ثلاث فرق يقول أما بايانا ذاك ربو gurgu uku za ku rabu kashi uku firkatai ne mubtarikai ne alallahi finnar firka biyu daga cikinku sun saba a tabarkin allah suna wuta wa firkatun tatba'u shamun sadiqa alallahi firjan kuma firka daya yanki daya za su bi shamun bin shine magajin shine wasiyarsa firka ɗaya za su bi shamun su ne masu gaskiya su ne wannan firka ne yan aljanna sun marafa allahu ta'ala isa ilaihi min zawiya tilbaiti wa hum yanzuru sannan allah ya daga isa ya zuwa gare shi a kusurwan ɗakin suna gani sun makala abu ja'far sai abu ja'far alaihi salam ya ce إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا رجل الذي قال له عيسى إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنى عشرة كفر sai su yahudu suka zo bidan isa don su kashe sai suka kama wannan mutumin da isa ya ce zai kafirce da shi kafirce a goma sha biyu kafin wayewar gari wa ahadu shaban da zai ulki a dai shiba isa fa qutila wa suluba wa kafara alladhi qala lahu isa takfuru qabla an tusbiha ithna ashara kafar sai suka da suka zo suka kama mutumin nan da ya ce zai kafirce da isa so goma sha biyu kafin gayawar gari da kuma mutumin da wannan saurayin da aka jefa mashi sufan isa sai suka kashe shi suka tsire shi shi kuma wannan ya kafirce da isa sau goma sha biyu to wannan ruwayar kenan a cikin tafsirin kummi a nan ya nuna shi a juz'in farko shafi na ɗari da goma sha biyu ɗari da goma sha ɗaya afuwa da ke da kwai juz'i daban-daban a nan ma yana tafsirin kummi amma amma mai mujalladi ɗaya ranka yakan kawo ba'adin su akwai mai tafsirin kummi mai mujalladi hudu tafsirin ali bin ibrahim to shi shi ne ke da wannan mai mujalladi ɗaya ya cice wa ɗansu ruwayoyi ya fitar ya haɗa wa ɗansu kawai wani saboda haka ba kowane za ka gani to wannan kenan kamar yadda ke ce muku wannan wannan wannan ruwaya ce Allahu a'lam shi shi wani aka jefa masu sifan isa wanda ya sadaukar da ransa aka jefa masa ko ko wanda amata suke cewa wanda ya kafirce da isa din ya gangare masa sai mu ce to mu dai muna dai da ruwaya kuma dai sanin wannan sai Allah amma maki shine a yanzu haka akwai wayansu akwai wayansu linjirori da suke yawo ina jin ko a intanet za ka iya samu kai download in kana da bukata akwai linjirin barnaba akwai linjirin judas iskaro to a linjirin judas an nuna shi judas din bawan allah ne na kuma shi ne yawan zuhudin amma ba wajen musulmi aka samu yanar linjirorin ba wajen kirista ne sai dai da wani kiristocin ba su yarda da abin da ke ciki sun karɓi wanda a hukumance officially aka yarda da su guda hudu da suke amma sauran ba shazozin magana ne ba su karɓa sauran linjirorin amma dai wani abu guda shine ba musulmi suka rubuta masa linjirorin a wajensu aka gai da na barnabas din da na judas din a wajensu aka gai to kuma suna sun ba da bashin biyu wannan ya nuna wanda ya kangare ma isa ne mai suna judas iscariot shi ne ainihin aka kashe aka jefa mashi shi ko na judas yana shi judas mutumin kirki to kuma dai bashi ne yana nan masu kokarin taƙiƙi wanda za su zama tsakai su yi su bincike na shekara da shekaru su fito da mafita suna iya fitarwa amma mu dai a karatu mu sai mu ce to wallahu ala mu daidai gwargwado mu ce to akwai dai wa'annan zantuka guda biyu yawa kuma wanne ne ta hakikarin magana ni dai ban sani ba abin da na sani shine Allah ta'ala ya ɗaukaka ya ɗaukaka isa ba shine aka kashe ba kamar yadda za mu karanta da ya ce ainihin da Allah ta'ala ce suka yi kulli Allah kuma ya maganin kulli sai ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتخرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة yayin da isa da yayin da Allah ta'ala ya ce ya isa ni mai daukan kwananka ne mutawaffika mai daukan kwana muna cewa ma wafati da hausa mai maka wafati muna cewa ai an masa wafati mukan ce mai ma'anan wafati fa kuwa ya zama baka kuma alqur'ani da nasi Allah ya tawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha Allah ke karban kwanan rai a yayin mutuwarta da wanda bata mutu ba shi ke karban kwananta a lokacin baccinta wanda ya ga dama daga baccin an tafi kenan an tafi wanda ya ga dama kuma ya saki to kaga wafati kalmar wafati ba lalai yana nufin mutuwa ba ne daukan kwana kaga hatta bacci ma shi ma wafati ko saboda wanda ya yi bacci kaga an ɗauki kwanansa da hau da sakwata ce ma kwana ma ya bacci kenan an ɗauke bacci ke ne a cikin an ɗauke kwanan a ji ainihin da yana kwance bai san ina yake ba to ainihin ya yi wafati ƙaramin wafati kuma wafatin sosai shine an ɗauke ra an cire ra to in ni mata wafi ka ni mai ɗaukan kwanan ka mai maka wafati don na faɗin wannan ne don wasu suna cewa ni mai kashe ka ne haka suka ce wani ne kashe ka ne ma'ana suna wani su faɗi wannan su ce an lalle isa fi ilar kashe shi aka yi aka ɗauke shi bayan mutuwa ko kuwa a- a- allah ya ɗauki ransa ne sane ya ɗauki gawansa sama Su- suna dogaro da su sun iya larabci to yanzu za mu karanta yadda yake a larabci ɗin sannan kuma za mu ji wa yan sauraya muka samu daga waɗanda su kuma aka ce mu nemi fasara wajen su me ma'anar inni mutawaffika ni mai ɗaukan kwanan ka ne wa rafi uka ilai mai ɗauka kai- kai zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru mai- mai kuma tsarkake ka ne da waɗanda suka kafirce ma'ana eh, zan tsamar da kai daga mugun kullinsu shine ma'ana na tsarkake ka daga wanda suka kafirce in raba ka da su waja'ir ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah kuma mai sanyawan waɗanda suka bi ka ne birbishin waɗanda suka kafirce maka ya zuwa ranar alkiyama ثم إلي مرجعكم فأكون بينكم فيما كنتم فيه تختلفون sannan kuma duk gaba ɗayan ku za ku komo zuwa gare ni ne in muku hukunci akan abin da ku sassaba to wannan wannan wannan kalamai in ka in in in kai mai fahimta ne ko a luga din ko da ba mu je ga waya ba kawai mu duba luga inni mutawaffika mi mi mi mi mai daukan kwanan kai ma'ana ma'ana mai daukan ranka ni mai ɗaukar ranka ne kaga wannan ya zo da siga ni mai yi ne wane ne manin da ya tawafar an fusa Allah ya ce ni matawafi to rafi uka ilai mai ɗaukar kaka ya zuwa gare ni mai ma na ɗaukar kaka ya zuwa gare ni shine ɗaukar ɗaukaka darajanka nan ya ce ai ila ma idda atlaka min husn- min husnil ma'abi ai ila ma adattu laka min husnul ma'a min husnul ma'abi wa thawab yana daga ya zuwa kai zuwa abinda ne maka tanaji na kyakkyawan lada ilayya yana nufin ya zuwa ga ta abinda ne har wala kaga idan Allah ta'ala ya ce ya zuwa gare ni kamar man ansari ilallah da aka ce har mun fasara yi cewa taimakon addinin Allah yake ne amma an ce ilallah ya zuwa ga Allah waye mai taimako na ya zuwa ga Allah haka yake a lugace amma me yake nufi wa zai taimake ni mu tashi mu kama hanya mu je wajen Allah wa zai taimake ni mu je gidan Allah kenan mu je inda yake to rafi uka ilai ya daga kai zuwa gare ni ma'ana ya zuwa abinda ne maka tanaji na dimbin lada ba wai ni ina nan sama ne kai kuma ɗaukar ka zo na ka zo sama ka ce to zo mana ga ni ga ka ba abin da yake nufi kenan ba shi adun Allah ta'ala laisa ka mutu shi mushtabi a duk ɗinsu ko me sai suka ɗauko duk inda suka aya sai su fassara su da tashahar ɗinsu za ka kuma masu da'awar ubangiji ta kan isa su ma duk inda suka aya sai su mutu wannan fasara har kuma masu da'awar kuma wani abu daban shi ma sai su ɗauki aya sai su nemi da abin da ra'ayinsu daga cikin wannan alhali ayan ta baranta daga abin da su wansu jinjin to wani ɗauke ka mai tsarkake ka min alladhina kafaru daga wanda suka fice to ina tambaya wannan magana ko kun tsinkaye tartibi a ciki lazim ne ya zama tartibi ina tambaya ne dole ne ya zama in nayi wannan sannan in wannan sai in wannan ko daga wannan mana ba ka ganin cewa akwai- akwai- ba ba- ba- ba- ba zai iya karɓan tartibi ba in ni mata wafi ka ni mai ɗaukan kwanan ka na'am Allah ne mai ɗaukan kwanan ra'ifu kaili ni mai ɗauka kayan kai zuwa gari ne ma'ana mai ɗauka zuwa duk ɗimbin darajar ɗin na ni mai yin haka nan ne to mu ɗauki ruka mina ladina kafar mai tsarkake ka daga wanda suka kafirce me ma'anin tsarkake daga wanda suka kafirce suna son su kashe shi Allah ya bai yarda ba, ya tsamar da shi to wanne aka fara yi an tsamar da shi ne awwalan sannan aka ɗaukaka shi sannan aka ɗauki kwanansa ko ko an ɗauki kwanansa ne sannan aka ɗaga shi sannan aka tsarkake shi daga wuta wanda yake da hankali ba zai ce mana wannan sun maka ba sun maka ba sun maka ba yake ne ba ta fuskacin tartibi ba ne in ni mata wafi ka ni mai ɗaukan kwanan ka ne ba yana nufin sai na ɗauki kwanan naka ba ya yana iya ma'anan cewa ran da na dawo da kai kuma na zaune da kai a doron ƙasa za ka rayu ka ci ka sha har kai aure ka haka bi 'ya'ya sannan in ɗauki kwananka duk a wayannan ba Allah ne mutawafi ba Allah ya tawafar a matsayin na mota to yanzu ban yi ban yadda cewa su kashe ka kamar yadda suke so amma ni ne mai ɗaukan kwanan karanin da ƙarewar ajinin kai so to wasu suka ci a tabar kaga sai da aka kashe shi aka ɗauke shi amma da cewa in ni matawafi wani ni ne kashe gani haɓa da Allah wani ne kashe gari wai ma'ana sai da aka kashe shi sannan aka ɗaga shi sama to wannan ba tartibi ba ne ba yana nufin a jere ne sai na ɗauki kwananka sannan ɗauka kake zuwa gari ne sannan in tsara kake ka ko in tsara ke ka da umaime a nan tsara kake ka da wanda su gaba da su kafirce tsamar da shi daga wajensu to wanne wanne aka fara ina tambaya shi ma aka fara aiki to me yasa bai zo daga farko ba bai me yasa bai ce inni mudahhiruka min alladhina kafaru wa ra'ifuka ilayya wa mutawaffika ba kaga wannan wannan san ba tartibi bane ballantana ka ce bana abin da yake ba tartibi a ciki an Allah ta'ala ya ga mu Isa zan maka wayannan wato ma'ana zan tsamar da kai daga wayan mutane ba su kashe ka ba kamar yadda suke ni kuma zan ɗaukaka daraja ka kuma ni ne zan karɓi kwanan kayan ajalinka in ya zo ƙarshe halas ko daga buga ban ba muku raya ba wannan buga ma ko da mu wani in ka iya buga ne masu kokarin yin su murku da buga su yana nufin kaza ne to kuma sai magana ta gaba ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah masu kuma ɗorawan waɗanda suka bi ni mai ɗora wanda suka bi ka ne akan wanda suka kafirce maka har ya zuwa ranar alkiyama to shi kuma wannan mai yake ne na taɓa ganin ana wanda na gani a talabijin ana fira da wani wani mutum amma na tambaya yanzu duk da wani firan da mai da wanda ake firan da shi duk ba su james audi ne yake fira da wani mutum shi dan daura shi dan dauran ya rasu wani dattijo ne kirista kuma shi ma james audi ma shi ma kirista ne sai ya ce shi wannan ayan ta sa ya zama kirista tunda an ce ja'irul ladina taba'u ka fawqa ladina kafaru ila yawmil mu mai sanya wanda suka bi gani birbishi wanda suka kafirce maka yanzu a ranar alkiyama yace to ai kaga alƙur'ani ya riga fara kaga wanda suka bi isa su ne birbishi wanda suka kafirce maka isa har yanzu a ranar alkiyama yace to ai shikenan sai na ce ai wannan ai wannan ma kaga sai dan daura ya ga cewa anan ya anan ya kama sai mu ce to haba dan daura ba a wajen musulmi kaga alƙur'anin ba to tambaye su me yake ne domin ba dai zama alƙur'anin su ya shirya da kai su su ɓace sai ka shirya da alƙur'anin su su ko su ɓaɓɓace su a suka bi isa ja'irul ladina taba'u kana ce wa ma min shakkin anna ladina taba'u sayyidal masih haqqan wa waqi'an hum alladhina qalu annahu nabiyyun ma'sum to tabbas kawa ba bai wani shakka cewa wanda suka bi sayyidul masih alaihi salam su ne na gaske su ne waɗanda suka yi imani da cewa shi annabi ne ma'asumi wa laysa ilahan ya haluku wa yarzuq ba su ɗauke shi a matsayin ubangiji mai halitta mai azabtawa wala mash'udan yahtalo wa yudur kuma ba ainihin mai dabo ne wanda yake batar da mutane ba tunda su yahuda aka suka dauka su yahudu sun ce wannan kawai ya fito da dabo ne yana batar da mutane yahudu sun ce dujau ta gane sun ce shi ya fito ne kawai ya fi da wani dabarbari yana ta wani yansu wani dabo yana ta wani su dabar kawai mutane na taɓa cewa a kan tabarki su abinda suka sani a taura su ne malamai kuma sun mahaddace ta ba kuma sun san fasararta kuma sun rubuce rubuce kuma tun ka ce kaga wannan malama ne shekaran shi saba'in yana karanta a tura da shi a masallaci shi ne ke amma fasara ta ga garwajin shi ake garwajin kai ka zo rana ɗaya kawai ka shiga mana wani ruwan yawon ka da kai da wani biyu ka wani ka ta da matacce kai mai ni kawai daga damu ce ɗana kawai to haka su suka ce yahudu su kuma waɗanda suka yi zarrafi suka ce a'a wannan hala hala ɗan allah ce wani ce da a ya wuce nan sai dai uban to wanne ne a daidai a cikin wayannan la hada wala zaka wayanda suka ce wannan mutum ne Allah ya aiko shi da sako suka ce amanna billahi wa sharbi anna muslim suka bi shar'un da sharadi suka bi shar'un bayan isa kuma karanta ba da sharadi tunda isa ya ce ga wanda za ku bayana to suka bi shar'un bayan isa tunda in suka bi suka bi shar'un bayan isa ba za su bandare za su yi wani abu daban yanzu nan za su kafa nasu makarantar kuma shi kenan mazhabobin su babu saboda haka wanda suka bi isa hakika ne wanda suka bi isa ba duk wanda ya raya ya bi isa ne ba sai wanda ya bi isa din da so na gaske to kuma nan yake cewa ainihin za mu ɗora waɗannan da suka bi ka birbishin wanda suka kafirce sai ya ce bi hakikatika wa ɗabi'atikal insaniya almasuma wanda su kafirce da hakikaninka da ɗabi'anka na mutuntaka kuma mai isma mutum a ma'asumi wato mutum ne wanda Allah ya katange ya zaɓe shi ya kare shi baya sabo baya saban Allah ya bi Allah yan biyayya har isa cikin abin da yake faɗi yake cewa an mashi wani fifiko na daban wanda hatta wani ma ba a masa ba tunda kowane ana ana mashi wani irin fifiko bai zama alal idlaq ya fi kowa ba amma akwai wani abin da shi sam an mashi wannan fifikon ya bambanta da da sauran mutane a wannan shine aka ce ainihin Allah ta'ala ma yakan kafa mutum hujja da Isa a gobe kiyama in ya ce talauci ne ya hana shi ibada an ce Allah ta'ala zai kafa hujja akan mai mulki inda ya bauta Allah ni ce ya rabbi sarauta hidimomin sarauta ya hana ni ibada gare ka sai ya ce ai na ba suleiman mulki irin wanda ban ba ka ba kuma da ya bauta min dawud ma na ba shi mulki shi na bauta ni ce ya rabbi dukiya sai ce na ba suleiman dukiya fiye da naka amma ya bauta min haka ma in ya ce ya rabbi ba inda da lafiya ne sai ya ce na ba ayyub na sa ma ayyub ciwo fiye da naka ba inda ba ciwo a jikinsa amma bai fasa bauta min in ya ce talauci ne sai ce isa ko gida ba da shi isa ko gida ba da shi amma suka ce za su gina masa gida sai ce to bari nuna muku furoti din sai ya nuna masa kawai suka ce ya za a gina aka zai ce in za a gina zan iya zama wato kamar yadda ke mustahili ne aiko gina kan ruwa za ka wani mustahili ne in zauna ake gina shi isa yana yawan wa'azin sa ne inda dare ya masa nan yake ba kuma yakan yi yakan nufi dokan daji ya kwanaki bai bayyana ba ya zauna dokan daji ya wani shata wani shayi ya ce ban da maciji ban da kunama ban da kura sai su zo suna kallon shi kawai ko maciji ya zai tsaye kai sai dai kallo shi ke wannan wannan wani littafin ke karanta kuma wani aka ce cikin irin aka ce wanda a cikin littafin musulmi ne da aka sami abubuwa irin wannan da yawan gaske aka ce wata rana isa yana jin bacci da rana a dokan daji sai kwan sai jawo wani dan dutse haka sai matashi da shi farkawansa da zai kawai sai ga shi ɗai ya ce mugun bawa mai kawo ka sai shi shi ɗanya wani ɓatar ya ce ka ɗauki kayana kuma kana zagi na ya ce wani kayan naka ya ce matashin da ka yi ba ne haɗa ka da matashi ka zo jin daɗin duniya ne sai tun kuɗe wannan dutsen ya sa kansa a ƙasa sai shi ɗan ce ya gama da ni ya buge ni sai ya tafi wato ya so ya kama wai wai mutum ya haɗa me yasa shi yana matashi da dutse kaga yana jin daɗin duniya ke to wanda irin wa'annan kaga wato kenan wanda suka san haƙiƙanin isa a matsayin bawan allah annabi ma'asuru to su suka bi isa to wa'anda kuma suka kafirce masa su ne wa'anda suka kafirce da haƙiƙaninsa suka ba shi wa'in zubobi ba suka ba shi ubangijiyantaka ko ko mai ɗautaka za mu ce ko ɗautaka na ubangiji ko kuma ko ubangiji ɗautaka ko kuma suka kangare masa suka suka ba shi suka suka ce mishi shi fandararre ne wanda ya zubatar da mutane to zan ɗora waɗanda suka imani da kai birbishin wanda suka ila yau mai kyama har ya zuwa ranar kyama to me yi ma'anar har ya zuwa ranar kyama ta ina ne nan ya ce muwa za mu tsawaita magana ba masu fasara sun ta dogon magana ta inda cewa mai ma'anar ila yau kiyama to in ko dai in dai wannan shine imani da isa hakikata wanda suka san hakikanin isa suka imani da shi to lalle kalilan ne kun san karatu mun shi ba ka sanin annabi sai ka san Allah ko ba za ka san hujja ba kuma sai ka san annabi to lalle ba wanda suka san isa hakikaninsa sai wanda suka san Allah shine suke iya gane annabi shine kuma suke iya gane matsayin kowane annabi shi su suke iya gane isa kuma ba na tsammanin za ka san isa ba ka san hujja ko ka yi karatu in yanzu haka aka ce maka akwai hujja ka ce haho a ina to lalle ba ba ka gane isa ba sai dai ka yi naka badan badani ba kuma za ka yanci to na bi lokaci na harara na ga kuma na so in za a biyo wani bashin bahasin ruwayoyi akan wannan na ce muku a hankalce ma da ruga da hankali ya ishe mu fassarar wannan baya nufin tartibi kuma lallai baya nufin abin da mutane suke koma gare shi ballantana kuma muna da ruwaya wanda ya warware mana ko to wannan kaga Allah ta'ala ya gaya mai isa ne wato wanda suka bi ka su sun fi da suka ba su bi ka ma'ana a wani fasara cewa wanda suka bi ka za mu fifita su ba za su iya samun salladuwa ba za a sami salladuwa a kansu ba wato kenan waɗanda suka nan ka ce wa ja'izul ladina taba'uka sai ce minal muslimina wan nasara wala da wanda suka isa wanda suka ce nasara ne su fawqa alladina kafaru minal yahudi wal mukazzibina ila yawmil qiyamati sai ce yadrubunakum bil hujjati wasai to galaba galaba anan ba yana nufin mulkin duniya bane an lura ai ba yana nufin mulkin duniya ba ne yana nufin ainihin sun galaba a kansu da hujja yanzu idan aka zo wasu suka ce isa ka ne wasu suka ce isa ka ne sai aka ce mu zo a kawo hujjoji wanda hujjarsu ta zama daram da wanda hujjarsu ta rushe waye galaba waye rushe in ya so da hujjarsu ya rushe zama suna da gwamnati ko da ba kafa gwamnati ne galaba an fahimta ai hujja wadda tunan wannan ke tare da gaske kaga ainihin na'am in kamar za mu karanta fa ayyana ladina amanu ala adu ba abu zahiri yana can karshe wanda ya nuna cewa an ma kwama din an ma fafata din bayan isa tsakanin mabiya isa na hakika da makiya isa kuma allah ta'ala ya dora mabiya isa bai bishin makiyansa sun galaba a kansu ba a zuba huza hiri kamar yadda ke a ƙarshen sarfi suratul hashar suratul sarfi to kaga ƙarshe za ka ga ai an ƙarfafa waɗanda suka yi imani a kan wanda suka kafirce nan sai ce bil hujjatu was sayf ila yawmil qiyam thumma ilayhi yarji'ukum fa'akum bainakum fi ma kuntum fihi tatarifu min amri dunya sannan kuma in ku zo ran lahira sabawa wani za su ce wannan isa kaza ne wannan isa kaza ne wannan isa kaza ne wannan isa to wane ne isa hakikatan nan zo ran lahira ga isan hakikan ma dai gashi an gan shi kuma ga mabiyansa na hakika ne domin a tantance domin mutum ya san inda ya bi yawa isa ya bi ko ba isa ya fa amma alladhina kafaru wa u'adhibuhum adaban shadidan fid dunya wal akhirah wanda suka kafirce zan azabta su azaba mai tsanani a duniya da lahira ma'ana a nan duniya da faɗuwar hujjarsu da yin galaba a kansu da hujja gaskiya ba shi tare da su ƙila kuma har da ma in an kwama su a samu rukushi a duniya kenan a lahira kuma su wanda suka kafarce a yi musu azaba wanda suka kafarce da isa suka jingina mashi sifofin da ba nasa ba wa ma lahum min nasirin ba mai taimakon su da zai kwace su daga wannan azaba yace a ai su kaza ai sun tawili ne ko ba su fahimta ba ne ko min oho da ranar nema mafita wa amma ladina amanu wa amilu salihati fa yuwafihim ujurahum kuma kullum lokacin da ka ji imani za ka ji aikin kirki amma wanda suka yi imani suka yi aikin kirki to Allah zai cika musu ladan su wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimi kaga ma irin yana cin bin muka ci fasarorin kalmomi baya son su ma'ana yana azabta su domin sun sun sun cuci kansu da kansu sun fanɗare to kaga wa'annan ai musu sakamako mai kyau wa'annan ai musu mummuna ba zai yi sakamakon mai mummunan aiki da sakamakon mai kyakkyawan aiki ya zama iri ɗaya in aka yi haka nan mai aka yi ba hikima kuma za a yi cewa ma an yi zalunci a cikin ikmal wannan na ga tafsirin wannan a cikin ya a wurare biyu amma bari in kawo wanda ko kuma in ce ku biyo ni bashin bahasin ruwaya ne zan tsaya a nan tun da lokaci ya kure zan ce ku biyo ni bashin bahasin ruwaya dangane da abin da kuka insha Allah وصلى الله على محمد وعلى الطاهر Allah ka gana da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shiryar da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم اطبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح حداد بيننا واذل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واعلى وتذل بها النفاق واعلى وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ما انكرنا من الحج فعرفناه وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين